ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن الأمانة خلق من أخلاق الأنبياء والمرسلين وفضيلة من فضائل المؤمنين فقد عظم الله تعالى أمرها ورفع شأنها فبها تحفظ الحقوق وتصان الدماء والأموال والأعراض وبها تؤدى الواجبات ويقام الدين وقد أمر الله تعالى بها وقال في محكم تنزيله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال جل في علاه فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فحفظ الأمانة وحسن أدائها دليل على صدق إيمان العبد وخيانة الأمانة دليل على نفاق العبد وتتنوع الأمانة بين جوانب عدة فهي في المال تعني أن نكون حراسا أمناء على أموال الناس ومملكاتهم نحفظها لهم ونعيدها كما هي دون نقصان ولا تلاعب ومن أروع القصص في حفظ الأمانة قصة المبارك فتى كان رقيقا فاعتقه سيده وعمل أجرا عند صاحب بستان وفي يوم خرج صاحب البستان ومعه نفر من أصحابه إلى البستان وأمر المبارك أن يحضر لهم رمانا حلوة فجمع لهم فلما ذاقه وجده حامضا فأرسله مروات ثم قال أنت ما تعرف الحلو من الحامض فقال المبارك لم تأذن لي أن آكل حتى, أعلى حتى أعرف الحلو من الحامض فسأل بعض الجيران عنه فشهدوا له بالخير والصلاح وأنه وأنهم ما عرفوا أنه أكل رمانة واحدة فجاءه صاحب البستان يوما فاستشاره قائلا إذا أردت أن أزوج ابنتي فمن من أزوجها فقال المبارك إن اليهود يزوجون على المال والنصارى يزوجون على الجمال والمؤمنين يزوجون على التقوى والدين فانظر من أي الناس أنت فقال صاحب البستان وهل أجد لابنتي من هو خير منك وأروضها علي فقبل المبارك ورزق منها أولادا منهم عبد الله بن المبارك إمام أهل السنة عباد الله إن مفهوم الأمانة واسع في دين الإسلام فهي لا تقتصر على حفظ ودائع الناس وأموالهم فحسب كما يظن البعض وإنما هي تشمل كل ما اؤتمن عليه العبد من الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لله تعالى أو للعباد فمن حقوق الخالق سبحانه وتعالى أمانة, التكفي أمانة التكليف وهي أمانة القيام بالعبادات والواجبات وأعظمها أمانة التوحيد قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وكذلك الصلاة أمانة والصيام أمانة والزكاة أمانة وكذلك تتعلق الأمانة بحقوق العباد وذلك في المعاملات كالبيع والشراء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة راه ابن ماجه ومنها ما تتعلق بالعهود والمواثيق والوفاء بالديون وتؤدى إلى كل بارو وفاجر قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إذا من ائتمنك ولا تخن من خانك راه الترمذي فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن النفس التي أودعها الله تعالى فيكم أمانة والجوارح أمانة وسوف تسألون عنها يوم القيامة كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وكذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم المناصب والوظائف أمانات فكل في مجاله مؤتمن وهو مسؤول أما اؤتمن عليه روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمله فضرب صلى الله عليه وسلم بيده على منكبه وقال يا أبا ذر إنك لضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليك فيها لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضيء حقوق الرعية كما جاء من حديث مع كلب يسار أنه قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه أيها المسلمون إن من الأمانات ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي لا يحب أن يطلع عليها أحد فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بها فلو استأمنك رجل, رجل على حديث ما وقال لك هذا أمانة فإنه لا يحل لك أن تخبر به أحدا من الناس ولو كان إلى أقرب الناس إليك روى الترمذي من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة قال العلماء لأن, لأن كونه يلتفت فإنه يخشى بذلك أن يسمع أحد إذا فهو لا يحب أن يطلع عليه أحد ومن ذلك ما يكون بين الرجل وبين زوجته من الأشياء الخاصة فلا يجوز للإنسان أن يتحدث بما يجري بينه وبين زوجته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانات عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه البخاري فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الأمانة تثمر في حياتنا أطيب الثمار فهي تزيد الثقة بين الناس وتبني جسورا في المحبة والاحترام فبها يسود السلام والأمان بين الأفراد والمجتمع كما أنها تفتح لنا أبواب النجاح والتوفيق سواء في العمل أو في العلاقات الشخصية وتقربنا إلى الله تعالى لنفوز في الجنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما قلت وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أوجد الإنسان من الأدم إلى الوجود ومن الوجود إلى الأدم ومن الأدم إلى وجود الأبدية وأصلي وأسلم على قائدي وحبيبي وقروة عين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن صار على منوالهم إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi musanyi lalle amana ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un annabawa da manzannin Allah kuma daraja ce daga cikin darajar da mumine suke samu Allah subhanahu wata'ala ya nuna girman amana ya ɗaukaka lamaranta cikin shari'ar musulunci domin ita amana da ita ce ake tsarewa dukkan haƙoƙi kuma da amana ne ake kangewa jinnan mutane da dukiyoyinsu da kuma mutuncinsu da amana ne ake yi da wajibai da Allah ta'ala ya ɗora akan bayi har a haka addinin musulunci ya samu tsayuwa Allah maɗaukaki ya yi umarni a cikin alƙur'ani dangane da yi da amana kamar inda Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha lalle Allah yana muku umarni ku yi da amana zuwa ga ma'abutanta a wata aya Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladhina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun kada ku ha'inci ya ku wanda kun kai imani kada ku ha'inci Allah kada ku ha'inci manzon Allah domin za ku ha'inci amanar ku ma'ana in kuka ha'inci amanar Allah da amanar manzon Allah kun kidin abin da Allah da manzon sa ya dora akan ku kenan wa antum ta'lamun kuma alhali kuna sani don haka tsar amana da kyautata mai da amana zuwa ga masu ita ma'abutanta dalili ne da yake nuna cewa imanin mutum na gaskiya ne ha'intan amana kuma dalili ne da ke cewa bawa munafuki ne kamar yadda hadisan manzon Allah suka nuna ita amana kuma nau'i nau'i ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta a cikin shari'ar musulunci misali amana da aka yawanci ake ambatawa amana a cikin dukiya wato ana bukatan mutum ya kasance mai tsaro ne akan dukiyar da aka amintar da shi a kayinta dukiyar mutane wanda aka bashi in ma ɗaiɗaiko ne ko kuma jumlarsu da abin da suka mallaka amana shine mutum ya tsare wannan dukiya ba tare da ɓarnata ta ba ba tare da samun ragowa na kasa a cikinta ko kuma ya yi wargi tattare da ita ba daga cikin irin wannan nau'i na amana akwai kissa mafi ban sha'awa daga cikin irin kissosi masu tarin yawa na waɗanda suka shuɗe akwai wani da ake ce da shi mubarak wanda da ya kasance bawa ne yana ƙarƙashin mallakar wani sai mai shi ya ‘yantar da shi bayan da yake ‘yantar da shi sai ya zamanto yana yin aikin ƙwadago a wata gona wanda yake na ‘ya'yan itace ya yi shekaru yana aiki a wannan waje wata rana shi mai gonan attajiri ne ya tafi da shi da yaransa da jama'ar da suke tare da shi sai ya umarni ga mubarak ya ce je ciro masa tufa wato ciro masa apple wanda yake mai zaki ya kawo musu sai je cicciro apple wanda yake ga masu zaki ne sai ya kawo da suka ɗanɗana sai suka ji apple ɗin duka yana da ganci sai da ya tura shi har sau uku in ya kawo sai a samu duka apple ɗin mai ganci ne sai mai gona abin ya ba shi mamaki ya ce yanzu kai baka iya ganewa tsawon shekarun da kai kana aiki a gonan nan ba za ka iya tantance wanne ne mai zaki wanne ne marar zaki ba mubarak sai ka da baki ya ce ya mai gida ai tsawon shekarun da nake zaune a nan ba ka taɓa min izini in ci ko ɗaya ba balle ne iya gane wanne ne mai zaki wanne ne ba mai zaki man taɓa ɗanɗanawa ba don haka sai ya yi tambaya dangane da waɗanda suke tare da shi a cikin gona ya yi tambaya da tattare tare da waɗanda suke maƙwabtakarsa a wannan gona sai suka yi bayani suka ce lalle mutumin kirki ne tun da suke ba su taɓa ga ya ɗauki apple ɗaya a gonan nan ya ci ba sai ya samu gamsuwa tattare da al'amuransa wannan ya saka wata rana sai ya zo ya same shi ya ce masa ya kai mubarak ina da ya ina son zan aurar da ita amma ina neman shawararka shin wane ne kake ga ya kamata na auren masa yata mubarak sai ka da baki ya ce masa yahudawa su kamar da shari'a aka hakaito mana sukan aular ga mutumin da yake da dukiya nasara kuma suna aurarwa suna yin aure ne saboda kyau muminai kuma suna yin aure saboda tsoron Allah da kuma takawa da addini don haka shawarar da zan baka in zaka aurar da yarka ka duba a cikin waɗanne mutane kake cikin yahudu ne ko nasara ko muminai don haka sai shi mai gona mai gidansa sai ka da baki sai ce to ni alal haƙiƙa ban iya ganin mijin da ya dace ga ‘yata ba in ba kai ba saboda gamsuwa da amanarsa da ya yi ya bujiro masa da auren wannan ‘ya shi kuma kasancewan ‘yantaccen bawa ne kuma ba balarabe ba sannan kuma yanzu me, talaka ne yana aikin ƙwadago shi kuma wannan balarabe kuma mai dukiya mai nasaba ya aure masa ‘yarsa a dalilin amana a bisa wannan Allah subhanahu wata'ala sai albarkaci haifayyarsu suka haifi Abdullahi ibn al-Mubarak Abdullahi ibn al-Mubarak da ake masa inkiya imamu ahalis sunna daga cikin manya-manyan malamai na duniya almajiransa ne irinsu Ahmad ibn Hanbal da da yawa daga cikinsu don haka ‘yan uwa musulmi mu sani cewa mafhumi na amana ba wai ya taƙaita ne kawai ga tsarewa dukiyoyin mutane ba a al'amari ne wanda yake da faɗi a cikin addinin musulunci ya haɗa al'amura da dukkan amanar da aka danƙa matka da haƙoƙi waɗanda suke ƙarƙashinka in ma waɗannan haƙoƙi na Allah ne ko haƙoƙi ne na bayan Allah duka ya faɗa ƙarƙashin abin da ake kira amana yana daga cikin haƙoƙi na amana da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora akan bayi shine amanatu taklif amana na aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora a wuyanmu ya dora nauyinsa a wuyanmu cewa mu ida a matsayinmu na bayinsa wannan ita ce amanar da za mu tsaya wajen yin bautar Allah da ida ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana mafi girma daga ciki shine amana ta tauhidi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala domin duk wanda ya shirka ya ci amanar ya ci amanar Allah Allah ne ya riki wannan amana tun muna tsatson annabi Adam yace wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna tun ana tsatson annabi adam ka tuna lokacin da Allah subhanahu wataala ya rika daga ƴaƴan adam daga tsatson su dukkan zuriyar annabi adam Allah ya shaidar da su suka shaida makawunan su Allah ya ce ba ni ne ubangijinku za ku bauta mini ba tare da shirka ba qalu bala shahidna suka ce haka ne ya ubangiji ko mun shaida mun riki wannan alƙawari an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah yayi wannan ne don kada mutane a ranar alƙiyama su ce mu bamu san wannan alƙawarin ba Allah ya riga ya rika kuma ya tuna mana ta harshen manzon Allah haka nan sallah da Allah subhanahu wataala ya wajabta mana ita ma amana ce wanda bai tsayi da ita yadda Allah ya ce ba ya ci amanar Allah haka nan azumi dukkan abin da aka ta'allaka tattare da shi baka tsayu ba to hakika mutum ya ce amana zakka amana ce idan mutum bai kila ta ba kamar zanka amfanin gona zakkar dukiya dukkan zakawat da Allah ta'ala ya dora akan bayi ma dama ya kai nisabi kuma a lokacin da za a fitar wanda bai fitar ba ya ci amanar Allah haka nan amana ta dan fara da haƙoƙin bayi bayan Allah da ake zaune tare da su su ma akwai amanoni da Allah subhanahu wataala ya sharɗanta misali a cikin mu'amala ka misali kamar cinikayya saye da sayarwa akwai amana a cikinsa wanda ya khida'i ko gishi ko duk abubuwan da aka haramta to ya ci amanar Allah wanda ya yi harkar kasuwa wajen saya ko wajen sayarwa kamar yadda Allah ta'ala ya umarni to wannan ya tsare amanar Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi wanda wanda ibnu majah ya rawaito annabi ya ce attajiru aminu sadiqul muslimu ma'a shuhada'i yawmal qiyamah ɗan kasuwa wanda yake mai amana kuma mai gaskiya a cikin kasuwancinsa kuma yana matsayin musulmi da kiya abin da Allah ta'ala ya ce annabi ya ce to yana tare da ashuhada tare da su hamzatu bin abdul muttalib zai tashi a ranar alkiyama daga cikin abin da yake na amana har ilau alkawari da zake wa mutane alkawari ko da a 'ya'yanka ne ka ce na yi alkawari zan yi kaza da baki ka faɗa ka ce ka yi ko a rubuce ka ce ka yi alkawari amana ce cika alkawari amana ne bashi idan an baka ka biya bashi a lokacin da kake da dama kuma aka yi jinga amana ce rashin yin haka zalunci ne an ci amana kuma ita irin wannan amana ana cika ta ga duk wanda yake mutum da aka kulla amanar da shi irin wannan amana ta mu'amala wajen kasuwa ko bashi ana cika ta ga wanda yake mai da'a ga Allah ga wanda yake mutumin banza kai hatta kafiri in ka kulle irin wannan amana wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanak ka ka da amana ga duk wanda ya baka amana kar ka ha'inci kuma wanda ya ha'ince ka in shi ya ha'ince kar kai karama da ha'inci don idan ya saba wa Allah kai ma sai ka kamfato zunubi a akai ka nemo lada wannan hadisi ne wanda imamu turmudi ya roto don haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi mu sani kuma har ilau rai da Allah ta'ala ya kimsa a jikinmu alhali akwai wanda yana ciki ma Allah yake zarewa ran an ji motsinsa ko kuma yana isowa duniya sai kuma a ce rai rayin nasa kai kuma sai aka barka da ran naka har ka kai matsayin da ka kai to wannan ran da Allah ya baka shi ma amana ne gabban da Allah ta'ala ya baka sarrafa su yadda Allah yake so shi ma amana ne kuma lalle za a yi mana tambaya a ranar alkiyama dangane da wannan amana da Allah ya bayar domin ya ce inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ji da gani da zuciyar da kake sakawa da ita duk za a maka tambaya akan su a ranar alkiyama haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira nauyi da za a dora maka na al'umma ko wani aiki da za a baka kana karkashin wani wanda za a ba kana karkashin shugaba a matsayin wakilinsa wannan amana ce amana ce kuma khatira wacce take da hadari kwarai da gaske don haka kowane irin nauyi aka dora maka kai shugaba ne na al'umma baki daya a kowane irin mataki ko kuma ka kasance kai na'ibi ne ma'aikaci ne a wata ma'aikata ko abin da ya kama da haka kai mafa mu'tamanun ne amana ce aka ba kuma za a maka tambaya akan wannan amana a ranar alkiyama wata rana abu zarun al-gifari Allah ya kara masa yarda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ala tasta'milani ya manzon Allah ni ma ka bani aiki man kamar yadda kake ba mu wasu aiki ka tura su garuruwa ko ka ce wannan shine sa'i mai zuwa karbuwa zakka ko ka ce wannan shine alƙali mai yin hukunci ko ka ce wannan shine komandan yaki in za a tafi ni ma ba za ka sa ni shugabanci ba ya manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dafa kafadan Abu Zar Abu Zar ya ce suna tafiya sai annabi ya dafa kafadarsa ya kalle shi ya ce ya abazar innaka da'ifun ya ce abuzar kana da rauni ba raunin imani ake nufi ba tsanani ne da shi wajen bin Allah kuma yana so ya ga kowa sai ya yi irin haka sai daga baya ka fahimci abin bayan wafatin manzon Allah sai aka gane haka musamman lokacin Usman ibn Affan mutum ne mai tsanani mai zuhudu wanda yake da tsananin tsoron Allah duk abin da annabi ya faɗa tsaya iya nan baya bada majali na wani rangwame ko sassauci kuma yana so ga kowa ya ƙure matuƙa wajen bin Allah ashe shi ne raunin da annabi yake nufi aka baka shugabanci kana da irin haka tofa kowa zai sha wahala to sai manzon Allah ya dafa kafaɗarsa a lokacin sai ya ce masa ya abazar innaka da'ifun wa innaha amana ka sani kai kana da rauni kuma shugabanci amana ne wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama kuma shugabanci da wani aiki da za a baka a ranar alkiyama taɓewa ne da na sani ne ga ma'abocinta illa man akhadha bi haqqiha wa adda allazi lahu fiha sai wanda ya karɓe ta a bisa cancanta kuma ya ida abin da aka ɗora masa a ciki shine ba za ta zamanto masa da na sani a kiyama ba ashe jagoranci amana ne ashe a sanya ka wakili a wani ofis ko abin da ya kama da ka amana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana kashedi dangane da haka a kan lamarin shugabanci shi yasa ya yi gargaɗi ya yi kashedi kamar yadda ya zo a cikin hadithin ma'akal ibn yasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani bawa da Allah zai bashi shugabanci na wata al'umma daga cikin al'umma ta ya mutu yawma ya mutu wa huwa ghashul li ra'iyati ya mutu ran da ya mutu alhali ya zan ya ha'inci waɗannan waɗanda ya shugabanta illa haramallahu alaihi aljannata sai Allah ya haramta masa shiga aljanna akwai da na sani da kashedi akwai da na sani mai ƙarfi ga waɗanda suke jibintan shugabanci su ha'inci al'umma yana daga cikin amana yan uwa musulmi abinda zai kasance a tsakaninka da abokin mu'amalar kama kawai makwabci ne ko abin da ya kama da kowa da zake mu'amala da shi al'amura wanda suka keɓanta kowa a kowane mataki akwai irin amanar da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa bawa idan wani ya zo shi ya magana da kai ko ya wata mu'amala da kai ta halal wanda ba a bukata wani ya sani shi bai bukata ka sani to wannan fa ba ya bukata wani ya sani to wannan amana ce baya halatta ga wanda aka asarta masa irin wannan ya tsinka yadda wannan labari ko ya banka da wannan asirin ga wani don haka idan mutum ko da zance ne ya maka ya maka zance a bisa amana sai ya ce maka wannan amana ne ban so ka faɗa wa kowa misali ya ce ba na son ka faɗa wa kowa to kar amana ce karka kuskura ko da wasa ka faɗa ma wani baya halatta ka gaya ma koda wanda yafi kusaci zuwa gare ka ne ko yafi kusaci zuwa ga wancan mutumin kada ka faɗa rike ta a zuciyarka hadithi ya zo imamu turmuzi cikin sunan ɗansa daga jabir ɗan abdullahi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ce idan haddasa rajulu alhaditha idan mutum ya ba da labari ma wani sun maltafata sai kuma yake waiwaye ya kira ka kuka keɓe gefe sai ya gaya maka wani abu yana cikin faɗa sai yana waiwayawa ko kuma yana cikin faɗa sai wani ya zo sai ya shiru ko kuma kuna tare da wani ne sai bai gaya maka annabi ya ce wani zo mu gana sai ko koma gefe sai ya gaya maka wani abu komin yadda kake ga abin ba muhimmi bane ya nuna maka amana ce baya so ka faɗa in ka faɗa ka ci amana haka kake a wajen Allah an rubuta ka ci amanarsa don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan hadisi cewa idan har mutum ya bada labarin wani labari sannan sai yake waiwayawa to ka sani wannan labari amana ne malamai sai suka ce ai waiwayen nan yayi ishara ne kenan yana tsoron kar wani ya ji shi yasa ya waiwaya kenan yana nuna in har yana tsoron wani ya ji to in wani bai ji ba to baya so a tsinka yadda shi wani ya ji wannan duk yana daga cikin amana da ya zan wajibi da Allah ya umarni cewa a kiyaye ta yana daga cikin abin da yake na amana abin da mutum zai kasance tsakaninsa da iyalinsa mu'amalar ku tsakaninka da iyalinka ka zo kana faɗa ma wasu wannan babbacin amana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mummunan batu a kayan waɗannan ya ce yana daga cikin mafi girman amana a ranar alƙiyama mutum ya isa zuwa ga iyalinsa sannan ya isa zuwa ita ma ta isa zuwa gare sannan ya bankaɗa sai ranta wannan imam bukhari ya rawaito hadithi ko manzon Allah cikin wani hadithi ya nuna irin narkon da yake samu wanda ya aikata haka don haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi amana tana da faɗi a cikin addinin musulunci ba wai ajiya a baka ka tsare ta yadda take shi ɗai ne amana ba mu sani ita amana tana kawowa wato al'amari mai kyawu mai daɗi a cikin yanayin zamantakewanmu tana sanyawa a samu ƙarfin yadda da juna a tsakanin mutane a tsakanin zamantakewarsu tana gina soyayya da girmamawa a tsakaninmu domin duk wanda aka san shi da amana manzon Allah ya fi kowa amana tun kafin saukowa da wahayi suka kira shi al'amin shi yasa darajarsa take da tsanani take da girma a cikin al'ummarsa tun kafin zuwan musulunci waɗansu suna ragarwa manzon Allah ba sa iya ƙaryata shi shi yasa Allah ce fa innahum la yukadhibunaka ay la yunsibuna ilayka al-kadhib ba kai in ne suka ce kai makarci bane walakin al-zalimin bi ayati Allah yajhadun ayar Allah ne suka ce ai ba za a saukar ba Allah din kansa sai karanta amma ba annabi ba dan sun san annabi yana da amana amma Allah bai san shi ba shi yasa suka nasabta ƙarya zuwa ga abin da ya saukar wannan aya haka ta nuna ashe akwai waɗanda a Qur'anin ma ba sa ƙaryata shi dan sun san annabi baya faɗan ƙarya shaidar da Abu Sufyan ya masa kenan a gaban Hiraqla lokacin bai musulunta ba Hiraqla sarki Rom da yake tambayan sa dangane da manzon Allah sai ya ambata ya ce yana umartan mu da kaza da kaza da kaza kuma yana ambatan mu da tsarewa amana Hiraqla ya ce to haka ku annabawan Allah suke kuma shi Kirista ne har ya so ya musulunta mutanensa suka hana shi don haka annabi shi ne fi kowa rikon amana kowane janibi babu wanda yake manzon Allah amana ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kisan da an kashe sahabbansa an walakanta su shi ma an masa rotse an yi masa abubuwa irin wanda ake na tozartawa waɗanda suka kokarin yi masa amma lokacin da Allah ya masa umarni ya hijira akwai ajiya wanda mushrikai suka kakkawo masa na dukiya bai tafi da su ba sai wakilta aliyu bin abi talib ya ce kai ka tsaya a baya ni ba zan tsaya ba saboda nema na suke yin su kashe kai ka tsaya ka je ka ƙaba bayan na tafi ka yi shela ka ce duk wanda yake da ajiya a waje na ya zo ka bashi cikan amana ke mutane da suke binka suke kwace dukiyar mabiyanka suke kashe ku suke bitar kulli suka sa raƙumi ɗari akan wuyanka amma manzon Allah ya ƙi ya tafi da dukiyar da suka bayan na amana sai ya bayar ya ce aje a ida ta ga mutananta sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mana abun koyi cike rayuwa kuma ita amana a duk lokacin da mutum ya zamanto mai amana ne to yana da kima a wajen Allah yana da kima a wajen al'umma kuma da amana ne zamantakewan jama'a yake yin kyau rashin amana shine ya kawo mana duk matsalolin da muke ciki saboda babu amana daga sama har ƙasa amana daga sama har ƙasa ta yi ƙaranci lokacin da aka ci fashiya da yaƙi aka ɗebo kakunuzu kisra zinarai lu'ulu'u diamonds wane ne dukiya mai yawan gaske da musulmi ba su taba ganin irin ta ba wallahi ba su taba ganin irin ta ba a rayuwarsu aka ɗauko ta tun daga farisa can ƙasan iran aka tafo da ita har madina akan raƙuma umar ibn khattab da ya gani sai fashe da kuka ya ce inna innan lazina addau haza wallahi la'umana waɗanda suka ɗebo wannan dukiya ta ganima ba su taɓa ba daga nisan duniya har suka kawo ta nan wajen shugaba don ya sanya za a sarrafa ta ce wallahi suna da aminci mutane amintattu sai fashe da kuka sahabbai na yan uwansa sa'ad ibn abi waqas shine shugaban mai ali ibn abi talib ya gaya masa ali ibn abi talib sai ya kada baki ya ce ya amirul mu'minin ai kai kamun kai ne shi ya saka mutane ma suka zama masu kamun kai kene ke ishara ashe al'amari daga sama yana iyowa ƙasa a samu nagarta to wanzu al'amari ya lalace daga ƙasan har sama daga saman har ƙasa mutane a gurɓace suke ba sa tsara amana a ƙaramin abin da bai taya kira kira mutane za su ci amana musamman amana dukiya kai kowace irin amana yanzu aka faɗi magana ka san baka faɗa ma kowa ba sai mutum ɗaya amma wallahi sai ka ji ta ta kewaye gari ka tabbata wannan da ka faɗa wa shi ya faɗa ma wani dan kai ka san har ga Allah baka faɗa wa kowa ba ko a zuci ko kai kadai baka furta ta a bakinka ba kunnuwanka su ji in banda a wannan da ka faɗa sai ka ji ta kuma a cikin gari duk take waya to lalle mutane su zamanto masu rukun amana amana tana zamantowa nagartar al'umma tana zamantowa nagartar mutum kuma ita take budewa kofofi na samun dacewa da rabauta nan duniya da lahira in ma a aiki ne ka rike amana imma a mu'amala ce tsakaninka da wani karki amana musamman amana tana ƙara kusatar da bawa zuwa ga Allah har ya samu rabautuwa wajen shiga aljanna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin masu roƙon amana ubangiji Allah ta'ala ya nesantar da mu daga khiyana Allah ubangiji ya shirar da mu hanya madaidaiciya ya sa aljanna ta zama komar mu qumu ila salatikum yarhamukumullah